الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis 23 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1438 daidai da 24 ga watan nuwamba shekara ta 2016 wannan shine kasan na 65 daga cin jeren giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'idar shi'a al-isnai a shari'a su'alin wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali ashafari allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi in yan ba su manta ba har yanzu malin yana fayyace mana taɓargazan 'yan shi'a tun na farkonsu domin a shi'a babu babba in sun tashi taɓargaza daidai yake da taɓargazan ɗan yayi domin babu taɓargazan da ya kai malami babba ya buɗe baki yana cewa alkur'ani akwai canje-canje da ƙare-ƙare duk su gama ƙirƙiro ruwayoyin ƙarya sai ɗan autansu sai taso sai ya ce kai jama'a in ba ba ƙaryen nan muka yi ba imamanmu ba za su samu wajen shiga ba mun gane daidai yake da ɗabi'an 'yan siyasa da ke cewa in ba a yi ƙarya ba a yi yaudara ba a yi munafinci a cikin siyasa ba kai mabi ba abin da za ka samu mun karanta mun ji sun ce in ban da ƙaryen da suka ƙirƙira na cewa akwai ƙari da rage-rage a cikin alkur'ani to da imamancin imamansu da wasiyan sai da na ali da raja'a ɗin da suke ƙirƙirawa suke gaya mutane na ƙarya to da waɗannan abubuwan ba su tabbata ba za ku yi mamaki waɗannan ƙarerayen da muke ji a yanzu muke allah wadare da su ƙarerayen da kuma waɗanda suka ƙirƙiri ƙarerayen su fa ake gaya ma 'yan shi annan suke yau tattaki a kafa tun daga maiduguri tun daga yobe tun daga lagos tun daga fatakol tun daga ina tun daga ina yola su tako haggarin nan akan wannan ƙaryen aka ɗora su suka iya ɗauka ba mutum ɗaya ba da mutum dubu kaza ba shi zan za ka yi mamaki don an tara mutum 20-30 an maza ƙarya an yaudare su an batar da su ba za ka yi mamakin waɗancan dubunnan ɗaruruwa da aka ɓatar da su mazansu da matansu yaransu da manyansu kuma waɗanda ka gansu kenan sun zo ko waɗanda ba su da lafiya ba su zo ba akwai waɗanda yake tsaffi ne ko ba su da kuɗi ba su zo ba akwai waɗanda lalurorin gabansu sun ishe su ma ba su zo ba suna da yawa kuma duk akan wannan bakar aƙidar ne aka ɗora suka yadda duk wanda ka gan shi na shi a wai shi nan dan adawan qur'ani ne mun gano wannan ko ya fada ko bai fada ba wai shi nan makiyin alqur'anin da su abubakar da umar da usman suka tattara ne suka kiyaye mu annabi aikin shi suka tsara amanan da Allah madaukin sarki ba manzon Allah wai su suna kin wannan aiki su yan adawa ne yanzu wannan gayyen da yawa ba kai mamaki inda aka batar da su ba sai inda aka batar da wasu yan tsararu ya kawata ku rika natsuwa kuna nazari mai zurfi yanzu in ka gansu sun tafi karbala za ka yi mamakin yawansu in suna zanga-zanga a iran za ka yi mamakin yawansu duk waɗannan an gama ɓatar da su sun yadda wai da wannan abu kun gano wannan da kyau ko matakin farko da 'yan bid'a suke bi na kokarin batar da duk wanda suke son sa batar shine la tasma'u li hadha alquran duk abin da ake gaya muku kakkubi kakkuci wal gawfihi la'allakum taglibun duk abin da ake fadi ku ta hayaniya mai yiwa sautin ku ya rinjayi abin da ake fadi Allah ya kyauta su'alun tambaya na sha uku idan ma huwa a itiqadi shiyukh shi'a wai menene aqidan malaman shi'a fil adad sahih li ayat alquran alkarim wai ayoyi ingantattu nawa ne wanda suka tabbata na alqur'ani don anan ne za a tabbatar da akwai ƙarin da ragin koko babu ku gano wannan da kyau ku hal ittafaku shin wai an samu muwafaka tsakanin wannan ƙur'anin da ke hannun musulmi da asalin ƙur'anin su koko ba a samu ba akwai muwafaka a haka an saka ga ya ce la bal ikhtalafu a akwai saɓani mana tsakanin ƙur'anin musulmi da na 'yan shi'a iftara shehuhum kulaini malaminsu kulaini a cikin usulul kafi jiz'i na biyu shafi na 826 a kitabu fadlul qur'an a lamba hadisi na 28 babin nawadar da tafsirin thakalain a jiz'in farko shafi na 313 a jiz'i na 20 da ya zo tafsirin suratu ali imran sura na biyu haka a mir'atul uqul fi sharhi akhbar alir rasul a jiz'i na 12 shafi na 525 a kitabu fadlul qur'an babun nawadir na majalisi dukkanin suka ce an hisham bin salim an abi abdullah alaihi salam qala innal qur'ana alladhi jaa bihi jabra'il alaihi salam wai qur'anin da malaika jibril ya zo da shi ila muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ga annabi saba'ata ashara alfa aya aya dubu goma sha bakwai ne aya dubu sha sha bakwai ne muku namu ƙwar'anin ya kai dubu bakwai ko dubu bakwai bai kai ba ƙwar'anin 'yan shiya ya ninka ƙwar'aninmu gida nawa gida uku duka ƙwar'aninmu awon shi dubu shida da wani abu ne duka to yanzu misali su ƙur'anin shi'a da suke cewa kaza kaza yanzu ba ga ƙur'ani ba in za a zo da ƙur'anin shi'a haka za ka gan shi haka girman ƙur'anin shi'a kenan kun gano wannan da kyau ku to sai suka ce wai sahabbai sun cire haka sun zubar da haka to tat kun gano wannan da kyau ku abin da ya rage shine wannan ɗaya bisa uku yanzu ga sunan malamansu da littattafansu da suka faɗi wannan abin da shafi da lamba da komi da sunan malaman sai wani ɗan shi'a kawai ɗan mutu'a makaryaci sai sai ce wa su sun yi da alkur'ani sai ka ce alkur'anin wanne kun gano wannan da kyau ku ɗan shi'a daina mai da kai sakare zai zo ce maka mumin yadda da alkur'ani sai ka ce alkur'anin wanne simple in alkur'ani wanda muka yadda da shi ne to sai mu gaji ya kai kai yadda da shi bayan a madaran aƙidanku an ce ba a yadda ba ko waɗannan malaman naku sun yi ƙarya ne eh shi abu abdullahi shi ma magareci ne hmm ana cewa wannan ƙarya ne to imamin ku magareci ne babu isma magana ya kare ga ruwa da cin usulul kafi tafsirin sakalaini mun gane mir'atul uquli duk ga suna an kawo duk su majalisa ƙarya suka yi jama'a ku riga kalubalantan su in sun tashi muku magana irin wannan ku har da ci wannan ku gaya musu mafi yawancin su ƙarya aka yi musu an yaudare su an ba su abu a hagungunce an ba su a ninke su ma da yake mafi yawancin su zuciyarsu babu tsarki kisa suka ansa waɗannan abubuwan Allah shi kyauta mala ya ce wa kada haka mu bi sihhati hazihil ustura so sun yadda da wannan maganganun da aka rubuta musu wala sun yadda qala allamatuhul majlisi allamatul majlisi yace fal khabaru sahihun wannan isnadin hadisin nan ingantacce ne ya tabbata qur'ani kun ga girman shi na a wajensu ya kai yau mujalladi uku mu kuma namu wanda annabi ya zo da shi wannan ne to sauran cikon biyun ban san wanda ya kawo shi ba in ka ce masu yana ina sai su ce yana wajen mahadi shi yana ina ai ya tsere ba san inda yake ba kuma da kayan mutane kun gano wannan da kyau ko shi ma hadiya zai haka mun fahimci wannan kuma an ce yanzu an gano sardab inda yake ni ce to aje a haƙe mana kun gano wannan ko ƙasa ta rabta da mutane ai an san yadda yake haƙo sa fito da su ai rantana shi da kan shi ya shiga diyon ku ba za a yi kukan kora ko hannu hannu za a yi a kakkama a shiga ba kun za ka kuna jama'a duk bautan dan maraki ne ba suke ba wallahi alam bautan dan maraki ne ba wani mutum a sar da ƙarya ne ba wani mahadi da ake jar duk ƙarya ne yaudaran sa ake ga mutum da gemu ya tsufa har ya mutu ya zama sakare yana bautan khayal Allah ya kiyaye وقال شيخهم المازر على المازندراني تو Allah ya sa ba zandaro ƙarya zai ba kuwa shi ma zandarani ne shi ita iskatu ba'dul qur'an zubar da wani bangare na alqur'ani da aka yi wa tahrifuhu da canza alqur'anin sabata min tarafuna bitawatir min turqina ta hanyar ruwayoyinmu ya tabbata bitawatir to riwaya ce ga su mutawatira mutawatirul ma'ana kama yadhharu kama yanda abin yake a bayyane liman ta'ammal ga wanda ya lura da ruwayoyin da kyau fi kutubil ahadis a cikin littattafan hadisai min awwalha ila akhiriha kan kat kenan shi ya riga ya kura maneji yace littattafai na farko da na karshe duka a shi'a sun tabbatar da cewa an yi zabtara a cikin alkur'ani an yi rage-rage da canje-canje ɗan shi aka ce mana babu su mazan da rani ƙarya suka yi maka kuma kai ne wa a cikin shi'a tukuna kai ne wa ƙaryen da aka yi maku da ba cewa aka yi za ku hau kan tanka in imamu ya hau kan tanka imamul bara'atul labbaika ba ba da wani aka yi wadare ku cewa za ka buga wantin musulunci ba ana tafiya a hankali hankali ina magana hawa kan tanka sai aka haye kan sahabbai da haka da haka da haka za a kai ka wannan wajen ne in kai baka taba ji ba Allah madaukin sarki ya kiyaye shi a yaudara ce to wancan bayanin da muka karanta na majalisi da ya ce hadisin ya inganta yana cikin mir'atul uqul juzi na 12 shafi na 525 kitab fadailul qur'an babun nawadir wannan riwaya kuma na mazan da rani yana cikin kitabul wafi a mujalladi na tara shafi na 781 a kuma mujalladi na bakwai lamba na 989 na na mene ne me kuke gaya min ok shafi na uku to yace sharu usulul kafi limazan da rani haka za ku karanta kuna karanta wani abu na koma sama ina dubo wani abu ne can ba ku iya wannan abun ba sai ka ce lamba na uku za a karanta Allah ya kiyaye sharu usulul kafi shi wannan mazan da rani ya yi sharhin usulul kafi ne a mujalladi na sha ɗaya kun gano wannan a shafi na 88 a kitab fada'il qur'an babun nawadar wa qala allamatuhul majlisi babban malaminsu kaga bai ce kalal allama ba to shi ba allaman shi bane allamatuhum yace inna hadha al-khabar kathirun min al-akhbar as-sahiha yace kaga wannan hadisin ɗayawan hadisai ne ingantattu sariha suka zo karara fi naqad al-qur'an wa taghyirihi wanda suke naƙadi dangane da alkur'ani da kuma an caccanza alkur'anin an warware shi an tsami abubuwa da dama an zubar shi ne talikin da makaranta a baya a cikin mir'atul uqul mujalladi na shafi shafi na 525 kitab fadayil qur'an babun nawadir jama mun gano wannan da kyau ku shi sa ku lura da wannan abun in shi'a su gane an riga an raba su da addinin annabi tintin sun kama wani addini da ya saba ma addinin annabi ya ce kawai Allah ya kyauta Allah kuma ya shiryar da mu su ma Allah ya shiryar da su subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم